graduation between reality and what? Tsakanin hakikar abin da kai kake ganin cewa za ka graduation da kuma waƙin abin da zai faru. Menene ma graduation a mahangar ɗalibi, menene kuma hakikarin graduation a hakika. duk inda ka zo makaranta makarantar primary ce ko makarantar secondary school ko kwaleji ko jami'a duk wanda zai gama wani mataki na karatu ji yake kamar ba shi ba kamar sa graduate ne shi haka ke ji dan primary graduate ne shi ma a primary school dan secondary shi ma graduate ne dan college graduate ne wanda yi digiri graduate ne wanda ya master shi ma graduate ne kowa dan yake ya graduation wai amma me hakikan graduation ne kam abin da nake fahimta akan graduation a fahimta ta gaskiya kalubale ne mai yawa akan wanda aka ce ya yi graduation ya gama makaranta domin ya kamata a cikin shekarun da ya ɗauka a cikin makarantar nan wasu abin da bahaushe yake cewa ne mu gani a ƙasa an ce ana biki a gidan sukari shi kare an ce masa ana biki ya zagaya ya zagaya ta kowa ina kuma da zago a cikin gida bai ga abinci a ƙasa ba bai ga guntun nama ba bai gani ne ce kayan da ma'ana ana bikin nan kuwa graduation na hakika shi ne zama na cewa abinda ka zo ka yi hakika ta iya shi to a wannan bangaren ka samu mataki na farko a matsayin kammalawa a lokacin kamar manomi ne ya yi shuka ta tsoro to ya san dai abin da ya shuka ya tsoro yanzu kuma sai za a rene shi har a girba rayuwar ɗalibi bayan ya gama makaranta wata rayuwa ce take cike da ƙalubale duk wanda ya yi ya san akwai ƙalubale mai yawa domin kamar ya wato ya gama wani mataki ne da ya shagalta da harkar makaranta kullum maganarsa karar makaranta makaranta ya samu ya gama makaranta yanzu ya gama to me zai ne kawai ya zai iya rigaci wannan abin da ya koya a makaranta in ya karɓi certificate ɗinsa ya za a wannan certificate ɗin ya amfanin shi musamman a irin ƙasar mu Najeriya a yau idan ka saka mota ka bi layi ka ce kana so ka samu wanda suka graduation duk irin motar da ka kasa kowane irin layi ka bi sai ka cika ta duk sun yi graduation kuma suna jiran su samu abin da za su yi wannan kuma abin da ne mai girman gaske na yi irin wannan rayuwa duk wanda yake gaba da kayan irin wannan rayuwa duk matsayin da ka ga wani ya taka shi ma irin wannan rayuwar ni na yi graduation kala biyu duk wanda cike da galibin na yi graduation a tsangaya sai na rage kai na zan yi zauna ne a zaune mata suna zuwa ina ba su sa'a ina shaki shafa ko kuma zan zo ne gwamnati ta bani aiki tun da na haddace alqur'ani yace to ai ban da sabu kike kuma duk tilawar ka kuma baka da sabu kike ba za ka aiki ba na shiga tsaka mai wuya ta ina zan fara na shiga damuwa ba kankan ba kullum wallahi ko gani ma kai kasan cikin nazari nake waya zan yi ne kawai saboda ni na fahimci cewa ka zauna da ba abin da kake yi rayuwa ce ta kaskanci na taɓa faɗa wasu ɗalibai sun yi digiri na musu wata magana suka yi suna ganin takamin dariya wasa kuma da gaske nake da shi ya yi digiri wannan ma ya yi digiri ba sa aikin fari ko na wani kullum yawon suke da takardu a hannu duk inda suka ji labarin application su je su zanna application su tura can su tura can sai yace shi aure ma yake so na ce kaga wallahi dan ba ta yata ka san Allah na tura masa wani mai tura da ke kaga wancan mai tura ko dan yana tura da ke ina ganin ya fi da ni a wajena dan na san ko ba komai da iya mutum bai samu zai ɗari biyar ta wa yata sai suka ce ya akwai fita ba akwai fita don tsara wata fita imagination ne kai shi ne zai na hakikatu wal khayal din ai mutum ya rike imagination kawai kana sauwarawa ne kana sauwarawa kana sauwarawa to yadda muke fama da kalubale a ƙasar nan ka san cewa duk wani graduate da ya kama wani abu to ƙalubalensa yana fuskantar sa ne gwargwadon matsalolin da ake ciki a cikin ƙasar to don haka abu na farko ka sani ilimi dai ba shi ne certificate ba yanzu ko private school za ka je sun gane ba wai certificate ɗinka za ka zo da shi kawai shi tana ɗauke ka baka aiki ba a interview ake shiryawa saboda da yawa yanzu an gane cewa sabon fitar ba shi ne karatu ba wani kwararre ne a wajen cin jarabawa saboda tsamar ke kwarewa sau da satar amsa ne wani kwararre ne a wajen cin jarabawa saboda tsabar zunzurutun hadda ne amma ba ya gane ba a fahimta abin da ake yi mun yi karatu da yi dan Bangladesh eh mun yi karatu da shi a jami'ar Madina kullum sunan sa yana sama a jarabawa first class ne shi amma muna mamaki dan gaskiya in ka tambaye shi abubuwa haka zaka ga fahimta karatu ne kamata amma first class yake da da muka muna tattaunawa da kullum muka gano shi kawai komai haddacewa yake yi komi sai na fahimci cewa mutanen asiya na daban ne wajen haddasa abu saboda wata rana mun fito daga exam sai na ce da wani daga cikin abokaina na ce wannan kwashin ɗin da malamin ya mana gaskiya ba ta cikin littafin da muka karanta kuma hana ayyukan da ya damu wa wannan kwashin ɗin kuma kuma ba ciki ya ba mu littafi mun san da littafin sannan ya sake mana wasu an ayyukan lau duka nace a cikin babu wannan tattakwata wannan babu shi ni kawai na yi hadi na ne da dan wani abin da na sani kawai na amsa shi ma dai yace gaskiya babu ni ma na gamsu da kai muna cikin wannan sai ga Abdul Basir ya fito dan banga da dashi yana fitowa da cikin yawa Abdul Basir wannan question din ba ta cikin har out ba ta cikin littafi me yasa malamin ya mana ita uku sai ce tana cikin har out mana tace je ba fa tambayar sa akai ba an ga wanda mu tambaye shi bane yace zo ka duba shafi na talatin da uku ta kasa yace ka je ka duba a sha ka zo hada ta har shafin yace ka je han au din ka kadai ko ka duba shafi na talatin da uku ta kasa tana nan sahabbar haddacewa to wanda yake haddace abu kadai ba a fahimta da ya zai kowa wani sai da yake mutum wanda haddace kawai ya zanci kuma ba to ni a fahimta na graduation mafi girma shine abin da ka koya din nan ka tabbatar da ka yi shi to ka yi graduation kenan kenan wanda ya san cewa ya yi college of education ya yi wani course a wannan college amma ba da fili ya kai bai wani da hankali ba shi lokacin da ake karatu ma duk 'yan mata ne suka ɗauke masa hankali bai da hankali a karatu ba tunda ai kaga wasu a can an yi an gishi wata gaba sun kasa yi ko kila ta can wajen mata a ga ake shi gaba shi gaba amma suna da a bayan da yaro wani ko wasu yi fiyayen to wani bayan da hankali to zamanin da certificate kadai da abin da yake jikin rubuta a cikin certificate din ya maka aiki ya riga ya kusa wucewa kawai ma abin da reality ne ka iya ko da ka iya ba ni yanzu ga wanda za a buɗe makaranta ne yanzu buɗe nan ka zama da first class kawai in ba ka aji wallahi ba zai ba sai na gada ka ka iya ko baka iya ba da haka in ka san abin da kai a makaranta baka iya ba akwai sauran aiki a gaban ka ka ci gaba da koya shi dama ilimi ba a girma ba a wucewa ba a karewa ka ci gaba da karatu ka ci gaba in dai wannan fannin da kai kana sha'awarsa kuma kana so ya maka amfani to ka dage ka dage ka dage ka ci gaba abu na biyu idan ka ya tabbata yanzu ka iya abin da ka koya kwas ɗin da kai ka iya shi abin da yake kanka ya za a yanzu wannan iyawar da kai ce maka amfani da ba ka ake yi tun da ba ka ake yi abu na farko da za ka yi wanda wannan abin da ka koya din zai amfane ka shine kai maka koya wani kai ma kai kokari ka koya wani domin kai a matsayinka na musulmi ka sani cewa babu abin da yake da alkhairi a wajen musulmi irin ya amfani dan uwansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce khairun nasi anfa'uhum lin nas mafi alherin mutane shine wanda ya fi amfanan mutane duk wanda ya fi amfani wa mutane to ya fi alheri zan baka misali akan wannan in aka tambaye ka wa ya fi kowa alkhairi a cikin wannan al'ummar gaba ɗayanta wa ya fi kowa alkhairi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa alkhairi a cikin wannan al'ummar tasa me yasa saboda ya fi kowa amfani ya fi kowa amfanin mutane saboda duk abin da za ka yi wanda musulunci ne ya zo da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da percentage da ba a bashi saboda wannan abin shi ya kawo shi ya koya maka da aka aiko shi shine ya zo koya maka yadda za ka yi duk wanda yake yi ta hanyar sun koya da haka duk abin da wani yayi na ibada na samun lada na neman kusaci zuwa da Allah manzon Allah yana da wani percentage da ba akan wannan abu to wannan yake nuna maka cewa wanda ya alkhairi shine wanda ya amfana mutane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abin da zai baka dama har yanzu ka ci amfanin abin da ka koya shi ne haƙuri wajen yadda za ka ƙware a kan aikata wannan ilimin da ka koya a shi ilimi aiki da shi bayan ka koya wani ya za ka kai aiki da wannan abin sai ka fi haƙuri dan mun duk abin da ka zo sabon shiga ne kai a cikin ka to wallahi sai kai hakuri in baka yi hakuri ba za ka iya ba to ki zama mai hakuri wajen lokacin da kake samu ka samu kwarewa akan wannan abin da kake ko so ka kware akan sa yadda kai hakuri wajen lokacin da ake maka lacca haka kuma idan ka zo practical kana so ka aiki da ilimin da ka koya to nan ma sai kai hakuri sannan karka zama mai gaggawa mafi yawan abin da yake cutar matasa gaggawa suke da ita duk da cewa Allah madaukakin sarki ya halitta dan adam da gaggawa amma Allah ya gaya masa ya halitta shi da gaggawa ne don ne wa gaggawar tasa linzami ya ce wa kazan insani ajuba kulikal insanu min ajal an gaya maka gaggawa aka halice ka da ita saboda wannan gaggawa ta ka rinka linzami a kanta shi wani yanzu ya gama jin ɗinsa ko a ya gama ɗansu idansa ko to jin ɗin wata su ne ta hangowa irin motar da yake hawa da rigar da yake sawa da farar matar da ya aura yanzu suna irin da yake irin da yake hangowa wani ma rijista yake hangowa gare kuwa yanzu tsakani da Allah in dai ba dama a gidan masu kuɗi aka aike ka ba tana gama NCE sai ka samu wata falle mai a unguwar ku ba irin ta wanda ake cewa wanke hannu ka taɓa ka ga irin wannan yarinyar ka ce wai irin ta kake so ba ka da CEE ba ka da zaɓaɓa an san da nan ba wani dattijo na yi masa jaje ɗansa yana neman aure ɗansa yana neman aure sau goma ana kada shi sau goma sai na je na masa jaje na ce za mu kuma ran wallahi wannan kuma ai haɗu da jarrabawa wannan kuma na ji an ci an samu matsala sai ya ce ai ba wani abin jaje a cikin wannan abin ai kowa ya san matarsa ya ce ai kowa ya san mai matarsa daidai ruwa shi yasa ni matashi idan ya taso yana damuwa da maganar aure zai je ta nema inda ba za a ba shi ba nace ni wallahi ina ganin wauta a cikin wannan abu jama'a wannan rayuwar da kake gani din nan iya kudin ta ne shagalin don haka idan matashi ya matsi ya aure to ya ya samu mai sauki ya samu second hand ne magana a ciki da Allah baka taba ganin wani ya ce mota kwata na ya zauna lafiya ba baka taba ganin wani ya ce sakan hanya ya zauna lafiya ba wani kuma ya ce sabuwa bai zauna lafiya ba ba taba ganin ba don wani ya taba kawai ya ce shi wallahi ya rasu yadda zai a duniyar nan aure kawai yake su kuma bayan da kuɗi na ce a tana da kuɗin da za ka aure na ce ka je ka samu wata baiwar Allah ƴan gidan masu ƙaramin ƙarfi kuma sakan han wannan ka ƙuƙuta ka ƙuƙuta ka kai mata yar dubu hamsin ɗinta tana murna ta samu miji kuma ta san shi ruwan kashe gobara ba sai an zaɓa bayi to abin da nake so in fahimta a nan shine ƴan uwana gaggawa aikin shedan ne ka ga a hankali ku rika bibiyan tarihin duk wanda ya zama wani wayawa aka yi wata hanya ya bi kafin ya zama wani ka tambaya ka wata hanya ya bi ya zama wani wace irin wahala ya sha wace irin yunwa ya sha wace irin wulaƙanci ya jure na san ga wurtaccen mai kuɗi wanda biliyoyin naira yake cirewa zakka amma Allah ya haddako ya yi dako yanzu ga mutum malam wani ya gama wani shi ka ce masa in ya rasa abin yi ka ce masa ga dako zai yi da zai yi ko to wallahi in baka yin komai da MC in ka gara in bada mai dako wallahi ya ta in da baka yin komai ba ba da yana da MC din ka a za ka zama sakar dafu cire wani matashi ya zo waje na yayin complain din rashin aikin yi yace malam na gama diploma na nemi aiki na nemi aiki na rasa ba ma abin nan ba ba ma sani ba ma diploma ba ya sani ya ce ya gama ya yi ya yi ya rasa na ce a baka nemi aiki ka rasa ba ka yin aiki ne ni ban taɓa yadda wani na rasa aiki ba kawai sai dai a ce ya ƙi na ce masa ƙofar gidanku kullum samari ne suke zama kuna hira na ce shawarin da nake baka in dai da gaske kana neman abin yi ne in ba ka da hanya ma ni zan taimake ka wajen yadda za ka samu hanya ka samu teburinka mai kyau ka kafa da tukunyar ka ta dafa shayi ka rika yin shayi da burodi da safe ka rika yi da daddare wallahi matashin nan dai ba da rayuwa sai da faɗi yana rana masa wayo saboda shi ya gani ta shayi da biredi kamar kaskantacciyar sana'a ce Eh yanzu da bari mu ba ku misali bari mu ba ku misali da abokina da kaunar shan Ali yana zaune ba zan yi misali da kaina ba dan za ku mun dariya da yawa amma ga abokina da kuma cewa Ali da kun zai da raba ruwan nan ba za su nutsu ba in dai kuna raba ruwan nan kaga yanzu ruwa ake rabawa da Allah ya sa naira dubu dubu kamar da zuwan da za su ba ba za su fito ba inda ana rabawa ai na san ɗan Najeriya haka yake inda ana rabawa to ba zai fito ba amma yana gaya min cewa har bayan ya yi auren farko har bayan ya yi auren farko yana zuwa gonar gani ya sunkuya ya yi noma a zuwa biya shi kudinsa ya je ci da iyalinsa ko lokacin har ya aure a haka ko ya je digiri na farko ya na biyu na uku amma matsalar shi ne matasan mu duk wanda wai yanzu duk wani ɗanka da ka ɗauka ka sa shi makarantar boko inda za a kai ba to ya fi ƙarfin ya ke gonarka ba zai je maka gona maka aiki ba in an gama dumame sai ya riga ka ɗauka in an yi abincin rana sai ya riga ka ci kai kana can kana bigibigen nomewa shi ko yana nan yana bigibigen ɗurawa ina muku gargaɗi ya ku matasa wallahi duk wanda yake so ya zama wani abu to sai ya fuskanci reality kawai duk abin da ya ga zai fita shi matukar ba haramun bane kawai ya kama ka dangane wani malami na cewa bi qadril kadbi tuktasabu al ma'ali kamar rama ula sahida tahira al layali طويل العز ثم تنام ليلا يغيث البحر من طلب اللآلي فمن رام الأولى من غير كد أضاع العمر في طلب المحال هكذا أنا ممكن شيئا yace gargadan yadda ka wahala to gargadan yadda za ka samu daukakar ka in kana so ka huta bayan ka girma to yi kokari ka wahala lokacin da kake kuruciyar ka amma duk wanda yake lokacin kuruciya zai huta to wannan shine wahalar da kuma ya girma duk wanda yake so ya huta to ya tsaya aiki tukuru ya nemi na kansa lokacin da yake gurjiyarsa duk inda ka san za a kusa a nemo halal dan uwa na karka kasa a gurin kusa shiga ko ba ku fahimta ba duk inda nema ya kai ka in dai halal ne ina maka nasiha da ka zama maha in dai hanyar ta halal sai za ka samu ko da an ce ma a muje sai ka gani zai sai ka kusa ajiya magana ta ta kanci ana nuna mun tsawon lokaci ya yi mu musulmai addinin musulunci abin da ya nuna mana shine jajircewa da tsayawa da ƙafarka da neman na kanka komin kaskancin sana'a hadisi ya zo cikin sunan na abi dawud wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya ma'aikin Allah talauci ya mun yawa talauci ya zama ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ba ku da komai a gidan nan yace wallahi gidana da nake zaune da iyalina abu biyu muke da shi muna da mayafi da muke rubuwa sannan kuma muna da kwayar da muke saka abinci don da wannan mu ba a kudda muke da shi a duniyar nan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce je ka ɗauko mayafin ka je ka ɗauko kwanan je ka ɗauko shi yana zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kaɗa masa ƙararrawa a gaban sahabbai ya ce waye zai sayi wannan waye zai saya wani ya ce za su yi burhani ba manzan Allah ya ce albarka wani ya ce za su yi burhani biyu manzan Allah ya ce an sayar maka kawo burhani biyu aka karɓi burhani biyu aka ba shi mayafi da kwano manzan Allah sallallahu sallama ya ɗauki burhani ɗaya yana wannan mutum ya ce je ka sai abinci a gidanka na burhani ya je ya sai abincin burhani a gidansa ya zo manzon Allah ya ɗauki dirhami ɗin ya ce wannan dirhami ɗin kuma je ka so gatari idan ka so gatari da ƙotar da ruwan ba yanzu wani mai san ma mai ƙotar ne da san ba ya ɗauka jiya wata da aka gani ne ka so gatari ka kawo ruwan daban ƙotar daban ka kawo min nan ya je kawo manzon Allah ya ɗauki hannunsa masu albarka guda biyu ya sanya gatari a cikin ƙarfinsa shi ne ruwan ya sa ya ba shi ya ce ka yi nan ka shiga dawa kai ta ce kana sayarwa kar in gan ka sai bayan zaki biyu haka manzo Allah ya masa wannan mutumin ya tafi ya dinga ice yana sayarwa ya dinga ice yana sayarwa sai bayan sati biyu ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce ya aka kaya ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah la yayi kiliya ko ya fito saboda ya bar kasala ya bar san jiki ya bar kaza amma yanzu din kaban lalacewa matashi zai rena roƙonka wallahi abin mamaki abin kunya ba sai ya rena roƙonka naira dubu biyar kuma da yau dubu ashirin a hannunsa ha wani lokacin a facebook na gani ya rubuta wajen Allah ina masoya annabi masoya annabi duk masoyin annabi ya samu dubu ɗaya a nan sai sa a kawo nan bansa wato kai maka samu makiyin annabi ne shi ne wani yawon wajen ce ba ka sai da yawan hannun naka ka samu dubu ayyahu baka wani abu kuma ka gaskiya faɗa masa musulunci ya koya mana zagewa mu nemi na kanmu kada ka yadda ka sa yan sinye a gaba ko ka sa digiri a gaba ka ce wai dole kana jira sai gwamnati ta baka aiki kafin ka rayu tsakani da Allah asali dama ba a yin arziki da aikin gwamnati in dai kuɗi kake so ka yi to ba ta hanyar aikin gwamnati ake yin kuɗi ba duk wanda ka gan shi ma'aikaci da yayi kuɗi to ɗayan biyu ne ko dai yana yin aikin ne kuma yana nema ta wata hanya ta daban ko kuma ya hana da ɗan mago mago amma in kana son kuɗi kawai tafi kasuwa in kana son kuɗi shiga nema in kana son rukun asiri tafi ka nema kar ka jira sai gwamnati ta yi maka ina roƙon Allah mai da sarki ya muku albarka Allah ya sanya karatun ku albarka Allah ya sanya muku zuciyar neman na kanku Allah ya sa kar ku zama masu mutuwar zuciya Allah madaukakin sarki ya ƙara muku nagarta Allah ya albarka a wannan makaranta ya ƙoro wannan makaranta Allah madaukakin ya musu albarka duk da cewa ban san me mai gabatarwa yake abun nan ba amma ina roƙon a ba da dama wa yawwa abokin tafiya ta da umar shehu ali musamman a matsayin ka shi ma na lecturer ne a college college of education kan gire to da college da college ai dan juma ne da dan juma Allah ya muku albarka wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Allah ce ya Allah ya kaga da an kamo ruwa ai
yayin da wannan ke gabatar da alƙa sun samu gwamnati na haƙƙi ibadi
annu dokta layu lamu ne a wata barka da zuwa bayan sun sun samu Mutum na tuba.
akwai wakil mamakin ibadi kotu a yi a dabu wala muna maka barka da zuwa eh mun samu gwamnati na bayan tare da jama'a kotu wanda yake shi ne malamin guda gano a tare da mu malamin wani kamar karfiya. To ba tare da ɓata lokaci ba zan gayyaci abokin malam kuma ajiyar malam wanda ke tattara cikin daga jihar Bauchi domin su zo kai ilimantar da mu domin ya zo mana tarihi da minti goma insha Allah. Malam Umar Shehu Ali na yi na limamin masallaci na ATV na yi hujjar da Mansur Isa da malam Tafar da Bauchi.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ina gabatar da abinda ɗan uwana kuma malaminmu Dr. Usman Ibrahim Suleiman Giyaɗe ya gabatar da shi shugaban wannan zama namu cewa permit me to stand on the existing protocols. Ah, ‘Ya'yan uwa muna godiya wa Allah maɗaukacin sarki da ya haɗa fuskokinmu a wannan waje yau litinin, 21 ga watan Rabiul Thani shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da goma sha uku ne ko ga watan goma na shekara ta 2025 miladiya Allah ya haɗa mu a wannan munasaba na walimar taya murna ga waɗannan 'yan uwa da Allah Ubangiji ya sa suka kammala karatunsu a wannan kwaleji muna fata Allah ya ƙara muku albarka ya 'yan uwa ina da sakonni kamar haka a gurguje maudu'in da aka bai wa dan uwana kuma malamin mu Dr. Usman Ibrahim Suleiman Giyade idan na fahimta ya jawo hankulan mu akan abubuwa kamar haka abu na farko don Allah da ɗalibai maza da ɗalibai mata zamanin da muke rayuwa a cikinsa zamani ne na dole mu gaya wa kanmu gaskiya shi yasa gwamnatoci ma da suke da makarantu irin wannan yanzu ba a so ɗalibi ya shigo har ya fita ba tare da ya yi undergoing wani course da yake ƙarƙashin entrepreneurship ba don haka dole mu tashi mu samar wa kanmu sana'o'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi cewa al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if kai kokari ka zamo mu'mini mai imani kuma ka zamo jarumi mai kokari wajen neman na kanka da maza da mata kowa na da irin sana'o'in da ya dace masa don Allah mu yi kokari mu tashi mu nemi sana'a ba ma da gwamnatin da za ta iya ba mu aiki a irin yanayin yadda ake yaya ɗalibai a makarantu colleges of education polytechnics da makarantu jami'o'i da suke yaya ɗalibai da suke yin digiri wala ba ma da gwamnati ko kamfanoni da za su iya samar mana da ayyuka mu tashi mu nemi sana'a mu tashi mu nemi sana'a kuma kar mu raina mu yi fatar duk abin da muke Allah ya sa mana albarka kuma idan ana magana za ku kamar ana magana ne da ɗalibai ko kuma ‘yan uwa maza kaɗai a'a har da ɗalibai mata domin rayuwar da ake ciki a yau duk wacce ta zamo tana da sana'a tana ɗan samun taro sisi to ko a gidan miji ne aurenta ya fi ɗorewa fiye da wacce ta zamo ‘yar zaune gari haka kawai ba zan ce banza ba amma ‘yar zaune gari haka kawai don haka a nemi sana'a abu na biyu duk yadda ka yi dolen ka bayan da ka yi a matsayinka na ɗan adam wannan ɗabi'ar da Allah Ubangiji ya halicce ka a matsayinka na namiji ko ya halicce ki a matsayinki na mace ba za ki iya raba kanki da shi ba shine ɗabi'ar namiji na da bukatar mace mace tana bu- da bukatar namiji Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna dole kowa yana bukatar kowa to dokta ya ja hankalinmu da cewar idan Allah Ubangiji ya sa ka samu abin yi to ka yi aure amma idan ka tashi yin auren daidai ruwa daidai gari sannan abu na gaba ‘ya'yan uwa mu yi ƙoƙari don Allah mu zama nagartattu kuma ƙwararru akan abin da muka koya inna khaira manista a jartar ƙauyul amin ko idan aiki za ka nema to aikin da duk za ka je ka yi masu aikin ko wanda za su ɗauke ka a aikin suna neman abubuwa guda biyu ne haka Allah ya faɗa a alƙur'ani experience ɗinka da ƙwarewarka da kuma amanarka a wajen gudanar da ayyuka duk wanda ya samu wannan ya gama da rayuwa don haka mu yi ƙoƙari mu samu da kanmu waɗannan abubuwa Allah ya mana jagora a gurguje ina so in isar mana da wasu saƙonni ne ni kuma a nawa ɓangaren bayan abin da dakta ya gabatar amma saƙon nawa zai shafi ɓangaren ɗalibai zai shafi ɓangaren malamai ko in ce ma'aikata academic and non-academic staff ku yi haƙuri yayan uwa wallahi dole mu mu ji tsoron Allah mu kiyaye amanonin Allah da suke kanmu mu ji tsoron Allah mu kiyaye amanonin Allah maɗaukakin sarki da suke kanmu a matsayinmu na ma'aikata academic staff ko non-academic a matsayinmu na ɗalibai maza ko ɗalibai mata akwai amanonin Allah maɗaukakin sarki da suke kanmu mu ji tsoron Allah mu kiyaye wa Allah amanoninsa daga cikin abin da nake so in yi kira gare mu akan sa ya uwa shine ni da yake ina rayuwa a college of education ban sani ba ko irin abin da nake gani a college of education babu shi a university malam Usman ko Dr. Usman giya da shi yana university ne a university environment yake ni ina college of education ne irin naku abubuwan da nake gani na cin amana idan nace cin amana ina nufin ɗalibai waɗanda Allah ya ba ku amanar abubuwa da yawa daga ciki Allah ya baka amanar harshenka Allah ya baka amanar al'aurarka Allah ya baki amanar harshenki Allah ya baki amanar al'aurarki idan kika tsare waɗannan amanonin ko ka tsare waɗannan amanonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa Allah zai yi maka tukuci da gidan aljanna من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة من قال صلى الله عليه وسلم يتي دو wanda zai mini lamuni ya tsare amanar abin da yake tsakanin ko ka ce gashin bakinsa da gemunsa manzo Allah yana nufin bakinsa kenan in za ka faɗa ka tabbatar gaskiya za ka faɗa kar ka yi ƙarya da abin da yake tsakanin cinyoyinsa yana nufin al'aurarsa kenan in dai za ka tsare wa annabi waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai maka lamunin samun aljanna to da yawa sai mu rika dauka idan muka samu kanmu a environment irin wannan babu uwa babu uba babu wa babu kani to mun samu kanmu a wajen da zamu gole to dama ba ana so ki tsare kanki saboda mahaifiyarki ko mahaifinki ko wanki ko kaninki ko dangi bane ki don Allah ne Allah Ubangiji ya faɗa a Ƙur'ani, Inna a raznar amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa baina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya abu na farko sai yace hibbu amana abubuwa guda hudu in ka same su ba ka da matsala duk abin da ka rasa a duniya abu na farko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce tsare amana to jama'a mu ɗauki wannan abubuwan a matsayin amanar Allah ne ɗalibai ku ji tsoron Allah ku tsare amanar kawunan ku ku tsare amanar al'aurar ku wallahi waɗannan abubuwa suna saurin kai mutane ga halaka a duniya da kuma a lahira a matsayin ki na mace musulma da kika fito a gidan mutunci abinda muke tsammani kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi idan kika zo kika ce za ki hole ne a makaranta ana ganin ki ki sa hijabi ki sa niqabi amma wani ɗalibi ko saboda ya fito daga gidan masu kuɗi ko saboda shi din guri ne yana da ilimi kina son iliminsa ko saboda ɗan gaye ne ya iya gaye yana burge ki kika je kika yi sakaci ya zubar miki da mutunci ki wallahi kar ki yi tsammanin daga ke sai shi ne a'a a wajen abokansa ba ki da mutunci don zai rika cewa wacce ai na riga na gama da ita ki rike mutunci ki rike mutuncin gidanku daga nan wajen iyayenki ba su da mutunci ƴan uwanki ba su da mutunci da haka ku tsare mutuncin kawunanku kai ma namijin ka ji tsoron Allah ka tsare mutuncin kanka don a matsayinka na kana karatu duk abin da kai a yau a kwana a tashi a kwana a tashi yau kai ne ɗalibi kai ne ɗan wane gobe kuma kai ne uba yarka ta take take take makaranta don haka abin da kai haka za a yi maka haka nan su ma ɓangaren malamai ɓangaren malamai wani lokaci ana samun ƙalubale a samu malamai a madadin su taimaki ɗalibai wajen tsare mutuncin kawunansu amma sai a same su suna shiga dumu-dumu wajen social vices dumu-dumu wajen sexual harassment wannan abin malamai ma idan sun yi sun ci amanar Allah ne ba malamai kaɗai ba har waɗanda ba malamai ba da academic da na academic staff duk ana samun irin waɗannan abubuwa don haka don Allah da ɗaliban da malaman da ma'aikata mu ji tsoron Allah mu tsare amanonin kawunanmu wallahi duk wanda ya samu kansa a tertiary institution ya samu kansa a environment inda in bai kiyaye kansa ya tsare mutuncinsa ya tsare mutuncin addininsa ba zai lalace zan rufe magana ta da baku misalin abu ɗaya dr usman ibrahim suleiman giya ɗaya gaya muku cewar a halin yanzu ina aiki ne da adamu ta fawa ɓalaya college of education kan gare kafin nan na yi aikin alƙalanci lokacin da aka ba mu appointment na alƙalanci da aka zo za a rantsar da mu ba na taɓa mantawa da wannan magana sai chief registrar na shari'a ko da bafil a lokacin sai yake cewa akwai abubuwa guda biyu da mutane suke bin su da gudu don su same su ku yanzu waɗannan abubuwa guda biyu za su yi ta bin ku ne da gudu don su su same ku ku ji tsoron Allah ku kiyaye kanku in ba haka ba za ku halaka sai wannan magana ta ta dame mu a ƙarshe da ya zo fashin baki sai ya ce waɗannan abubuwa guda biyu su ne kuɗi da mata in dai kai alƙali ne to kana fuskantar barazana za a yi ta binka da kuɗi don ka yi rashin adalci mata za su yi ta kawo maka kansu don ka yi lalata da su ka biya musu bukatar su a kotu kafin na yi aiki a matsayin examination officer a wata institution a Bauchi na tsawon shekaru Bauchi Institute for Arabic and Islamic Studies kwaleji ne da suke yin NCE ta iya yawa wasu daga cikin ku za su ji labarin makarantar abin da na ji a raina a lokacin an ya kalubalen da na samu ina examination officer a kwaleji zan same shi a alƙalanci ina shakka idan haka zai faru kuma wallahi tun da na fara aikin alƙalanci har zuwa lokacin da na rubuta takarda na ce ina so in canza aiki in bar wajen in koma aji wallahi ban samu kalubalen da na samu a kwaleji ba inda nake koyarwa saboda abu ɗaya da zan iya ambata muku yanzu saboda lokaci shine ina examination officer wata baiwar Allah matar aure ce kar ku manta kwal Institute of Arabic and Islamic Studies makarantar musulunci ne matar aure ta zo ta same ni ina zaune a office ta zo ta sa gwiwoyinta a ƙasa ta yi kneel down ta ce malam ina da wani course guda ɗaya da shi kaɗai ne zai hana ni graduation lokacin tana NCE 3 second semester tana da course ɗin NCE 2 first semester uh, second semester wannan course in bata ci ba shi kadai ne zai sa ta zama ta samu skill over sai ta ce malam don Allah ka taimake ni duk abin da kake so ka yi da ni na yadda ka yi da ni ni dai ka yi fasin ina wannan course ɗin ɗan uwa mata in bata zama da aka da take nufi a abin bai da kyau ko? Wannan abu ɗaya ne cikin abubuwa da yawa, wallahi, iya abin da zan iya yi a lokacin na iya abin da zan iya mata na nasiha da gargaɗi da faɗa da wane ne, na ce mata kuma in Allah ya yarda in kin ji tsoron Allah kin kiyaye kanki kin tsare mutuncin kanki wannan ko in za ki yi fasin ɗinsa. Kawai da aka zo course allocations sai zama ni ne aka bani course ɗin a wannan semester. shi ke na Allah ya taimaka aka yi jarabawa na sallame ta ta ci ta wuce ta tafi. A yanzu hakan nan sai ya zama na bari ku ji abin mamaki. A yanzu hakan nan sai ya zama ta gama aiki ta samu aiki a matsayin malama a ƙarƙashin Ministry of Education tana koyarwa. Sai ya zama mata ta uwar gida ta tana aiki tana koyarwa Ministry of Education suna tare da ita. Inda a ce an samu matsala a wancan lokacin, shekan yarin jaya a kai. mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye mutuncin mu mu tsara amanan kan mu assalamu alaikum wa rahmatullah
Thank you. Thank you.